بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna daren alhamis ne daren hudu ga watan jimadar ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga maka zuwa madina na da shekara 1443 daidai wanda ya da takwas ga watan sha biyu shekara ta 2021 wannan kuma yin Allah da shi ne zama kaset na 449 daidai cikin jerin giyar karatuka da ake gabatarwa cikin wani littafi mai albarka littafin imam muslim ibn hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun shi ne karatun hadithi da aiki da shi shi ne kaɗai zama lafiya ga musulmi muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya azata mu karatun hadisan manzansa da amfanuwa da su duniya da ƙiyama ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato Darul Hadith Salafiya wanda ke number 4 Madarkar Road Gaskiya Auzaria Kaduna State Nigeria Darul Hadith makaranta ce da Malam Albani gina wannan gari namu dan cimma manufofin da'awar da yake da fatan Allah da nufi Allah shige mana gaba ya sa mana hannu ya taimake mu a mako da ya gabata muna karatu ne cikin babul arubi salati fi waqtiha وماذا يفعل الإمام وماذا يفعل الإنسان إذا خالف الإمام ko to muna karatu mun kan hadisan da ke cikin wannan babi din inda muka zo kan hadisin da manzon Allah yake mana jawabi cewa za a samu su sarakuna wasu shugabanni masu jinkirta sallah daga lokacinta wasu ma su ringa kashe sallah din sai annabi sai sabu suka ce to mun san mun tsinci kan ma wannan hali ya za a yi annabi ce ku yi sallah akan lokacinta in lokaci idan Allah ya kai ku yi kicibir da za ku yi sallah tare da su kuma to sai ku yi sallah tare da su din wannan sai ta zama nafila a gane ku to akan nan ne da yake muna kallon wannan sharhi na Muhammad ibn Adi al-Aitobi sai ya ce daga cikin mas'alolin da hadisin ya kunta ya kunsa shine sabanin malamai game da yin sallah a bayan shugabannin da suke azzalimai ya ce malamai sun kasu gida biyu ko zuwa uku wasu na ganin cewa a lalle ilallan ya halasta a yi sallah a bayan shugabanni a zalimai ma'ana su zama limamai mutane zama munsu sannan kuma a ya halasta a yi sallah a bayansu ina fata kwanci wani abin to shi ne ya fara kwararo mana a fare daga sabon manzan Allah sallah salam cewa gashi nan suna sallah bayan wasu azzalimai da kowa ƙara ya san azzaliman shugabanni kamar su Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi game da wasu kuma 'yan daular Banu Umayya da suka jinkirta sallah din wasu ko ba su an sunan azzalimai ba amma a wannan wajen sun yi zalunci din ina fatan fahimta da Abdullah dan Umar da yake sallah bayan Walidu wani daga cikin shi ma 'yan daular Banu Umayya ne shi ma kowa san azzalimi ne wanda har in ba kuma ta ba akan shi aka Imam Malik duka akan wasu matsaloli wannan yana mana asarinsa kusan ijima'in sabai ne cewa in aka samu sarakuna shugabanni a zalimai to zaluncinsu bai sa in sun shiga gaban sallah wani ce ba zai sallah tare da su ba ina fatan fahimta a wannan kenan sannan a cikin karatun mala ya ce da kuma hukuncin sallah bayan mubtadi mutumin da ke dan bid'a ne ba khawariji ne ko kuma ba mu'tazile ne ko kuma murji'i ne ko kuma wasu bidoyi da mutane suke ko kuma fassara da Hausa da ake ji yanzu wane yana yin maulidi misali ko kuma yana jan carbi ko kuma yana irin addu'o'in an gama sallah wanda bid'a ne ko kuma taron suna ko su abubuwan da suke bidoyi ne ana kallon su ya hukunci sallah akan waɗannan abubuwa din to wani ma bid'a tashi kamar yan shi'a ta kai ga zagin sabai da ta qur'ani da sauransu wani kuma kamar yan gulatul abin nan abin nan gulatul abin nan sufiya wanda suke ganin cewa kowa ma ya zama Allah ba ma sai ayi sallah ba in ma kana kana bata lokaci so kaga bidoyi ne duka wayannan ina fatan fahimta to ya za a yi wancan shugabanni kai da mun cewa malamai salaf suna bin su sallah amma akwai da'ifa bangare na biyu na malamai da suke gan cewa ba za a bi wato shugabanni azzalimai bid'a ba ina fatan fahimta a na'am ba za a bi sorry ba za a bi sallah ba ko kuma wanda suke gan cewa ba za a bi yan bid'a sallah ba faufau daga cikin waɗannan mutanen aka ce kamar Sufyanu Sauri yana gan cewa idan mutum ya bi mutumin da yake karyata kaddara wannan wata bangaren bida ce da ake so a musulunci su 'yan kadariya su ne guda biyu kadariya akan cewa nufatul kadari masu cewa allah bai da iko akan ayyukan da muke kai subhanallah wayannan su ce da su kadariya su ma wasu ke gani duk abin da kai kawai sai san da kai ne allah wai shi ma ke gani ya sani ina fatan fahimta an sai kadar to akwai masu kuma tabbatar da kadaran ma cewa gaba ɗaya duk wani motsi da kake ma ba shi ma abin ba ruwan Allah da kanshi da wannan abin mm ma shi duk wani abu da kake kai kuma ba ruwanka shi kuma Allah yake wannan abin su ma akan ce da su kadariya amma sai dai an saki sunan kai tsaya tafiya ga wancan na farko to shi ne ke ganin in ka mutane da suke da kaddara sallah ka ba ta yi ba za ka canza sallah to da dai malaman makaranta a mako ne gabata cewa lallai ilallan sai kayi bala ce wa hukiya an maliki an waƙa la yusalla khalfa ahlul bid'a min al-qadariyya wa ghairihim wa yusalla khalfa imatu jur to malik imam malik da sauran malamai da suke inkarin sallah bayan yan bid'a amma kusan duka an yi ittifaqi in ba na abin da sun yi ittifaqi kan cewa mene shugabanni suke azzalimai za a iya sallah a bayansu jama'a na fatan fahimta imamu abu hanifa shi yana kallon daga cikin amma ya ce ba za a yi sallah bayan dan bid'a ba imamu abu hanifa yana ganin daya daga cikin wanda suke ganin ba za a yi sallah su ma bene ba a bayan dan bid'a to anan muka kwana cikin tattaunawa anan za mu tantance malam cewa qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala fil majmu' imamu an-nawawi Allah ya kanda rahama ya faɗa cikin littafin al-majmu' ma hasilu wanda addunkula magana ta cewa man kuffira bi bid'atihi wanda duk aka kafurta shi da bid'arsa la tasihhu salatu wara'ahu sallah a bayan shi ba ta inganta duk wanda bid'arsa ta kai malamai masana sun kaga sun ce kai wannan ya zama kafiri ko mai bid'a iri kaza ya zama kafiri suka ce to sallar shi ba ta inganta wa man la yakfuru duk wanda yake bid'a bid'a bata kai shi ga kafirci ba tasihu to sallah ta inganta a bayansa faimiman ya furu daga cin waɗanda suke kafurta saboda bid'a su akwai manyu jassimu ta jisiman sarihan akwai wanda suke kamanta Allah da mutane kamantawa ƙarara kun gani a aƙida ta ahlus sunna aƙida salafiya Allah yana haɗa sunan siffofi da halittunsa amma suna shan bamban wajen cikin ma'anarsu wanda wannan kuma abu ne a fili ƙarara mu ahlus sunna mu yan salafiya muna cewa Allah ya ba kanshi suna da siffofi a Qur'ani kamar da yake cewa walillahi asmaul husna fad'uhu biha Allah da sunaye mafiya kyawun kun roƙon shi da shi to ba shakka Allah da sunaye ga sunan huwallahu alladhi la ilaha arrahmanur rahimul malikul quddus salam wannan sunaye na Allah to kuma duk wani suna na Allah yana dauke da ta siffa ta Allah tare da ita in ka ce al'alimu sunan Allah ne al'alim sannan kuma siffar Allah ce ta ilimi domin al'alimi shi ne wanda ya kai ƙura makura wajen sani to Allah na da sani mu aƙida muta in salafi aƙida halittar jama'a in ka ce as-sami'u sunan Allah ne to kuma Allah na da siffa ta mene wannan ji din kun fahimta ko in ka ce da al-karim suna ne na Allah siffa ce ta Allah in ka ce al-wasi suna ne na Allah siffa ne na Allah wannan shine aqida wajen ahlus sunna to tunda ya tabbata Allah na da waɗannan suna da siffofi din to mu ahlus sunna muna tabbatar da su kamar yadda Allah ya faɗa din na Qur'ani ka fayyada manzon Allah faɗa cikin wasu hadisi nashi ina fata kun fahimci wannan abu to sai aka samu bid'a ta danno addinin musulunci sai wasu ka ce su ba su yadda ba a ce Allah na da sunaye ba su yadda kuma a ce ma ballantana ma ce Allah na da sifa kun binci abun to ya za ku yi da wayannan sunan suka ce wasu alamu ne ko ake sa amma ba suna ne hakika na Allah ba domin aka sa suna zai lazumci siffa kenan su ne wannan ake ce da su wane su ake ce da su mu'tazila mu'tazila ku kiyaye jama'a suna kore siffofi suna kore mene sunaye a the same time ba sai da Allah da suna ko ɗaya ba bai sai da Allah na wata siffa ko ɗaya ba a lokacin da wanda suka biyo su a baya su kuma a jahamiya nake son ce sorry yan jahamiya su ne masu kore siffofi masu kore mene kuma sunayen Allah maɗaukakin sarki a waje ɗaya kuma sai waɗannan yan mu'tazila su kuma suka ce su sun yadda tun daga shi Allah ce na da suna to a tabbar bai tabbai da suna to amma ya za a ce kuma Allah na da sifa sai ce to sun yadda Allah ne as-sami'ul alimul basirul qadir wa ne duk sai da sunan Allah ne amma alƙadiru mai matuƙar iko sai ce a to abu za ce Allah kuma yana da iko ba sarki na da iko yana da iko kai ma kana iko yana da iko kaga an yi kama kenan kun gane sai a ce to al'alimu sunan Allah ne sai ce eh to suna ne amma ba ba za ce Allah na da ilimi ba kun fahimta eh al-ghafur sai ce sai da sunan Allah ne al-ghafur mai yawan gafara to amma ba sai da a ce Allah na da yawan gafara ar-rahman duk sai su kore mene suna sai su tabbatar da sunaye sai su kore mene su ake ce mai kenan mu'tazila ina fata kun fanci wannan abun to me ja su wajen kore waɗannan abubuwa din shine in aka ce as-sami'u Allah na ji to a kwakwalwarka ka san me ji duk wani mai hankali aka ce as-sami'u ya san me ji ake magana kuma ya san me ji haka ne ko ba haka ba to su suna so su kore wa Allah na ƙasu to kuma aka ce ji dan adam na da ji shi kuma dan adam nature din shi ne menene yana da naqas ba kamili bane to in aka ce ji suka ce eh to in aka ce Allah na ji dan adam na ji to kaga ai mun kamanta Allah da mutum kenan ko kun gane abun wato wasu na kokarin su tsarkake Allah daga naqasu sai suka kore mai abin da ya tabbata wa kanshi Allah sa kun fahimta da haka suka ce ba za su ce Allah as-sami'u al-basiru ba don an ce sami'u dan adam sami'u ne shi ma in an ce basiru shi ma basiru wata Allah sami'an basira ko ba haka ba in aka ce da shi al-azizu wa qalat imratul aziz ita ma sai suka ce sai dai a tabbatar da suna amma ka a tabbatar da sifa din saboda me wai suna so su kore Allah na kasu suna so su mene su tsarkake Allah da kamanceceniya da mene da bayinsa Allah sa kuna fahimta suna su kore Allah ta kamancece na da bayinsa kun ga wannan fankin ko to Allah samu dace to wasu kuma da suka zo su ne almujassiba sai su ɗauki wannan sunayen da sufafin da Allah ya faɗa sai su ce na'am su sun tabbatar da sunan kuma sun tabbatar da sufofin hasali ma siffar iri kaza sai wuce maka hannun Allah kaga haka yadda hannun yake haka hannun Allah yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga wani yayi zangayi da yawa kun fahimta sai duba sai ce ai hannun shi Allah haka yake an ce Allah na ji sai ce kaga yadda ku haka sune mene ake cewa mujassima masu kwatanta Allah da surori da jikunkuna irin na yan adam kun fahimci wani abu wa'ancan sun kore wannan sun guluwi sun wuce iyaka wajen korewa da tsarkakewa wannan sun guli wajen mene wajen tabbatarwa to menene wanda yake daidai duk da maganar mujassima ce ta kawo nan abin da yake daidai a nan wajen kwara ɗaya ne shine aqida ahlus sunna wal jamaa shine tabbatarwa Allah abin da ya tabbatarwa kansa da korewa kansa abin da ya korewa kansa sai a zauna lafiya yanzu Allah ya tabbatar da yana ji daga ya tabbatar da suna ya tabbatar da sifofin sai mu tabbatar da su to amma kai da kace hannun yadullah kace hannun Allah irin hannunka me yake muke ka wajen wannan abu ina fatan fahimta sai mu tabbatar da abin da tabbatar sai mu kore abin da ya kore Allah sa kun fahimta shine Allah na ji na gaina da wannan sifofi din sai mu tabbatar da su a yadda suke kamar da suke cewa amiruha gama ja'at a gudanar da su kamar da su sifofin suka zo yan wana fahimta ko shine dan kai ma kaka shi rudani cewa da aka yi Allah na da siffofi irin na ɗan adam yana da sunayen siffofi irin na ɗan adam malamai suka ce baya lazimta daidaituwa a cikin wannan siffofi din jama'a haka ne ko ba haka ba na sa wannan kyakkyawan misali ne yanzu nan nan duka muna cikin masallacin aka ce wana na bakin titi ko kowa ya san bakin titi nan ne abin nan amma an san baki ko ga bakin titi nan wajen amma da bakin titi da naka duk sun hada sunaye amma ai siffofin sun sha bamban haka ne ko baka ba in aka ce alade na da kai kai ma kana da kai ko sunaye sun haɗu amma siffofin suna da mene kai watakila aka ce kanka irin kan alade ma don ba za a yi da kai amma dukan ku halittun Allah ne ko ba haka ba yawwa to haka siffofin suke da abin nan da haka sunayen sun haɗu a asalin ma'ana asalin ma'anar ji gani sun haɗu da sufofin Allah maɗaukakin sarki amma wajen tamamul ma'ana a nan suka sha bamban yanzu ni kai kana ji an ce Allah na ji kai kana ji yes to shi kenan to amma sai a kalli irin jinka da irin jin Allah iri ɗaya ne ya sha bamban yanzu abin da nake faɗa kaɗai kake iya ji yanzu wataƙila ko kun kan yaron ka ɗan jariri ke rashin lafiya gida baka ji amma shi Allah jinsa ya karaɗe da za ka shige ƙarƙashin ƙasa ka hau sama ka shige ina ne ka ɓoye to sai Allah ya ji wannan abu duk abin da ka faɗa Allah ji kuma ko raɗa za ka yi amma ga ni ina gallon ka da za ka yi raɗa da kai da Allah jinuwar ba zan san me kuka ce ba kaga jin ya sha bamban kun fahimta ko akwai tazara ba iri ɗaya ba ne wajen ma'anarsa gaba wajen jiɗin ana da bambanci ganinka yana da iyaka iliminka yana da farko da aka haife ka baka da ilimin komai ma amma shi Allah ma za la fi zibati azaliyatan siffofin shi tattun haka suke tare da shi mu a hankali muke samu wasu siffofi din amma Allah yana siffofin shi tattun azalli misalin kai an ce maka dokta wani shekara goma da ta wuce ba dokta bane halal amma yanzu ya zama dokta daga baya samu wani siffa ko ba haka ba in aka ce wani ya haddace qur'ani mai yawa ba rabi haddace ba wasu fofi muna samun su ne ne gradually amma sufin Allah haka suke ba haka suke ba sannan siffofin mun dan adam da ji da gani kana iya rasa su shi Allah ana yana rasa siffofin shi bai rasawa da haka siffofin suna ne suka hada amma wajen haƙiƙanin cikan ma'anarsu ba iri ɗaya bane Allah ta jawa kun fahimci wannan abu amma ba da maka ce to ai ji ji a ji din shi da kaji ji da kaji shine aka ce maka Allah na da shi din gani da kake magana shine Allah na da shi to amma irin ganin Allah sha wanda ganinka jin ganin Allah sha wanda jin ganinka amma asalin ma'ana ita ake nufi da kake ji a karatu ina fata an fahimci wannan abu ibn taymiya dai ya rugurgudo da mutanen a cikin fatawul hamaytul kubra yace in mutum ya zo yana maka musu akan sifofin Allah madaukakin sarki kar ku bata lokaci ana ta nahau da irabi a koma asalin magana ne tambaye shi ya da akwai Allah tambaye farko zaka mutun kenan ko ba mu'tazile ne ko ba jahamiye ne ko ba ash'ari ko maturidi ko kullabi tambaye shi akwai Allah zai ce maka akwai Allah mana ko zai ce babu tas'aluhu an wujudillah halillahu mawjudun zai ce mene namu Allahu mawjudun la budda fada in ko fada ka zama arni karara to ibn taymiya sai ce to in ya faɗa haka sai ka ce mishi to wahal anta mawjudun ko ba haka ba kaga ba mahaukaci bane mutum ba zai ce shi ba mawjudun bane zai ce shi ma mawjudun ne ko sai ka ce to kai ma ka kamanta Allah da mutum Allah sa kuna tare da shi me zai ce a ƙarshe sai ce ai samuwar Allah ba iri ɗaya da tawa ba sai ce to haka sifofin Allah ma ba iri ɗaya da naka ba ina fatan fahimta shine yace al-kalamu fi sifati far'un al-kalami fi zati kaida ce ku rike ta al-kalamu fi sifati far'un al-kalami fi zati ina fatan fahimta kakko zai ana rikici a sifat a koma kan azat kuna Allah sa in wasu fahimta ba wanda ke da shubha a cikin nan ko eh to Allah samu dace to wannan sifofi suna nan yan bidoyi suna muna da su a Najeriya fa akwai mu'tazila a Najeriya akwai jahamiya akwai a Najeriya akwai dama ash'ariyawa har tutiya suke su ne ma ash'ariyawa ina fatan fa daka wallahi sai an karantar da ahlus sunna zamu zo mu ji hadarin da ke cikin irin wannan sifofi din matsala ce ana ga maka siffar Allah ga sunan Allah kana ce kai baka yadda ba an ce Allah maɗaukakin sarki yana magana ka ce a'a ya za a ce Allah na magana Hmm? Allah ai ba mutum bane ko magana ai sai abin da ke cikin yake da fafakakken waje kaza shine zai magana wane ne kai ta wani irabi wallahi matsalar shine sai ka je lahira take dan wajen na farko kana ta Allah da manzon Allah baka sani ba ya tabbata abin kana korewa ran da aka je filin kiyama Allah ya bayyana yake so mu gane shi kai tunda ka ta sufufin ba za ka gane Allah madaukakin sarki ba karo ka san shi ba shi da ibn qayyim al ke cewa wayannan ma cewa Allah bai da kaza bai da kaza bai da kaza din nan yace yace ba san ma muka suke faɗa ba wayannan da za a ce musu siffinta babu babu a samu ne fa zaka kowa a cikin su a ce siffanta mana babu me zai ce bai wuce dai siffar da suke cewa ba baya sama baya ƙasa baya gabas baya arewa baya kudu baya abin nan bai cikin wannan duniya bai wajenta to me kenan kun gane me yake so ya tabbata kenan babu kenan don wannan shine siffar babu kuma in kai ma aka ce ka siffata babu ba ka wuce haka ba shine maka gane cewa suke cewa wai idan mutum yayi zurfin ilimi a tauhidi wai zai ce babu Allah ƙarya ne tauhidin ash'ariyawa ne da jahamawa amma tauhidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wallahi kana ƙara zurfi ne kana ƙara samun yaqini Allah da mo kake karatun al'asma'u wasu ba kake fahimta da mo kake ƙara sunkun da kanka gaban Allah maɗaukacin sarki daga lokacin kake ƙara fahimtar menene rayuwa waye kai ma waye Allah maɗaukacin sarki cikakken ilimi akan al'asma'u wasu fat ina fatan fahimta da haka duk wanda yake cewa Allah bin wasu faɗin yana kore Allah ne gaba ɗaya shi sa sai kai sun ce maka ma babu Allah gaba ɗaya wa in kai karatun tauhidi haka ake cewa a da zaka ce mene babu Allah gaba daya yes irin tauhidin ash'ariyawa da tauhidin jahmawa da mu'tazilawa zai kai ka ce babu Allah madaukakin sarki gaba daya da ka ran alkiyama sai ka ne wani ubangijin na wannan fatan kwanci wannan abin amma shi dai Allah ya ga mana gashi ko kanta bukhari babu kitabu salati fa idza jaa rabbuna arafna haka mu'minina sai filin kiyama naka zo filin kiyama Allah zai ce mun kane abu da shay'an falyatbi'u duk wanda yake bautawan abu je wajen wannan abun masu bautar saniya su bi saniya ta an shiga uku kuwa kai kuma da bata jama'a wai ka bauta saniya kai Allah mun gode maka da kai mana mutaimu musulmi Allah ka kashe muna kan musulunci da imani ya Allah Allah ka sa ranar da zamu dake ce rana mafi alkhairi a wajenmu a ce mutum ya bi saniya yana bauta mata to annabi ce duk wanda ke bauta na bi sai bi masu bautar rana su bi rana masu bautar kowanne kaya masu bautar shehu inyasi su bi shi masu bautar tijjani su bi shi masu bautar kumaini su bi shi masu bautar hasan wannan a wasu isa kuma zai ce a ba ruwa na ban sa ku ba shi ma sai ya kwaci kan shi gaban Allah tukuna an ta qulta lin nasi takhizuni ummi ilahi ta subhanaka ma qultu lahum illa ma amartani ani budullah rabbi wa rabbakum in habatan fahimta so a lokacin ana na mu'mini sai da annabi ya ce fatabqa hadhihi umma fiha munafiquha wannan umma sai su saura ciki akwai munafikan ciki fayatihim rabbuhum fi sura sai annabi zo musu a wata sura ce anna rabbukum ne ubangijinku mu'minan gaske in suka lace kai ba da wannan sifar Allah ya karantar da mu ba fa idza jaa rabbuna arafna ku dauki katin abukhari ya ce da ubangijinmu da ya zo za mu gane shi to da mai za su gane shi idan ba wani kwatance sabiki ba kana ya gane abin da ba abin nan ba yanzu nan da zan zo kwatanta maka wani mutum in ce wani mutum na nan fari dogo yana sai da fararen kaya hular shi baka tana dan gurdo da kaza kaza na kwatanta na ce in ya zo zai maka sallama ka bashi kaza kaza ko kuma ka nuna mai gidan wani kaza kaza sai wani dogo ya zo dan siriri ko kuma na ce maka dogo mai kiba zai ka ce wannan ba shi ba ne ko haka ne ko ba haka ba sai wani gajere mai kiba sai ka ce a wannan ba shi ba ne ko sai wani zo dogo gashi nan amma shat da abin da suka ce a wannan ba shi aka kwatanta mun ba ma'ana wannan sifofin da aka yi describing za su yi maka maka wajen gane mutumin wataƙila na hanya ma yana neman ka kare ka ce malam bismillah wato ka ma gano kai yake nema tukuna saboda mene siffofi da aka yi bayani dalla-dalla akan wannan abu haka a filin kiyama yadda muke kanta sifofin Allah madaukakin da sarki sarki Allah madaukakin sarki haka za a gane shi a filin alkiyama amma wanda suka yi tawili suka ce ba sai da ba suka ce kaza da kaza to shine sai zo sai su rude su ma sai su buga yana ayya Allah ka tsare mu haka jama'a dole a kantar da mutane karatun aƙida karatun tauhidi karatun kaza kan wani zindike ce muku ayar yanzu ba wannan ƙarya ne a kowannan bidiyon suna nan kuma yanzu nan da san cikin mu mun shaƙi wannan abin sai dai Allah ya yafe mana ko da ke muna ƙuruciya lokacin cewa ba Allah baya ko ina asali muna yara dole ce mana ina Allah kira mace Allah na sama in kai laifi sai ka boke ce maka Allah na ganin ka ko Allah na jinka ko ba ka yara suke ba saboda suna kan fidira amma da ka fara girma ka fara karatun ummu barahima ko ka fara karatun hayatul islam sai a lalata maka a ce ai Allah ma ba ka ce na ko ina ba amma dan Allah ka sami yadda wuce bai ci shekara biyar ba ka tambaye shi da Allah yake zai ga maka ce mishi Allah na ji zai ce eh Allah na duk zai tabbata maka da sabobin da Allah ya tabbata kansa ala bidira amma sai mutum ya shekara 40 sannan sai ya tashi ya ce ai shi bai da ma Allah na ji ba bai Allah na kada abin nan ba to wannan biroyin suna nan a ƙasa dole a tashi a karantar da mutane ɓatace da kuma sababbin wasu biroyin ma da ke ɓullo mutane ya kamata malamin su shiru ba kwarbar da wannan malamin ke cewa wai a karanta mutane sadar da zumunci a karanta da sadaka a koya mutane kyauta a koya mutane wannan sai kaga mutane a coci ma da ana yi in dai wa'azin sadaka ne wa'azin sadar da zumunci ko ba ya coci rabban mamman dashi ko gaje ka saurari shi ma ko da kya musulun da ko wane mutu rabar mamman jatau ne ko ne cikin su ɗaya musulunta ko to ka je ka ji filin kiristoci da ake ran lahadi aka zuwa suna irin wannan azozin a yi gaskiya a yi amana a wanda aikan musulunci ne amma inda ake ba tsakanin annabawa da mutane shine a matsalar tauhidi a matsalar haƙƙin allah maɗaukacin sarki wannan daddalla dalla za mu ci cin karo da su ne a cikin littafinmu na a shari'a insha allah ta'ala da muke karatu musamman a shiga cikin za mu ga tattaunan matsalolin dalla-dalla kamar da muka ba mutane bishara a wannan karatu littafin ba za mu yi sauri da yawa ba za mu ga tsaya ne ana fayyace wasu abubuwa filla-filla insha Allah ta'ala mu kan wani ita ce da amu ba kuma za mu kwasa ba akan ta za mu ta kuma ke ita muke fa Allah ya shirya mu akan wannan abu Allah sa mu dace to anan malam sai ke cewa to duk wanda aka kafarta shi da bid'arsa daga cikin wanda ake kafarta da bid'a sai ce man yujassimu tajsiman sarihan waɗanda suke kamanta Allah da halittunsu kamantawa ta ƙarara to wanda malamai sun ce shi ma ɗan bid'a ne kafiri ko da limamin arfa ne wa man yunkiru al-ilma bil juz'iyyati da mutumin da yake inkarin cewa Allah ya sani da yana san da abubuwan da ke faruwa kafin su faru ina fatan fahimta wai cewa suke yan kadariya kenan cewa suke Allah a dunkule ne sun abu amma za ka yi kaza ba za ka yi kaza kaza wannan wai Allah bai san wani abu sai sun faru ke faru Allah ya kiyaye wannan danganta Allah zuwa ga jahilci ne wa amma man yaqul bi khalqil qur'ani amma waɗanda suke cewa qur'ani halitta ne ba siffar Allah bace ba magana Allah bace fa huwa mubtadi'un imamu ne ce wannan dan bid'a ne ina fatan fahimci wannan abu to ita kanta wannan matsala akwai maganganu akan ita kanta wannan matsala din irin su imamu ahmad ibn hanbal da imamu darimi suna kafurta mutumin da ya ce ƙur'ani halitta Allah ce ba abin nan ba ne ina fatan fahimta in kuna son cikakken bayan ku ɗauki littafin wannan imamu darimi arraddu aljahamiya wal mu'tazila yana littafi akan haka ku ɗauka ku karanta wannan zaka je zai kawo maka babi na yan bidiyo inda biras ta kai su ga kafirci arraddu aljahamiya sai ce waqtalafa ashabuna fi takfirihi mutanenmu yana nufin 'yan shafiya sun yi saɓani game da kafirta shi fatlaka abu ali al-tabari abu al-tabari ya saki magana fil ifsa a cikin tafi ifsa wa sheik abu hamid al-isra'ini da sheik abu hamid al-isra'ini wa mutabi'u da mabiyansa al-qawla bi annahu kafir sun saki zance cewa shi ma wanda yake qur'ani halitta Allah ne wannan mutumin shi ma kafiri ne ina fatan fahimta yanzu ka zo sai ce kaji an izala suna ta kafarta mutane dan Allah Abu Isa ka Abu Abu Abu Hamid dan izala ne shekara da rasuwa shi ma yanzu Imam Darimi dan izala ne shekara shi da rasuwa yanzu amma kullun ɗan dariƙan kaji sai ce ɗan izala suna kafarta musulmi wannan duk magana ba mu ne ba mu karantawa muke kawai gashi nan to sai malam sai ce alqawlu bi an qala abu hamid abu hamid ke cewa mutabi'u da bibiyansa al-mu'tazilatu kuffarun yace mu'tazila su ma kafirai ne sai ce wal khawarij laysu bi kuffar amma khawarijawa wayannan ba kafirai bane so ai khawarijawa wannan ine ne bid'an bid'a su ma su ne farkon bid'ar da aka facin karo da ita a cikin addinin musulunci khawarij su kuma da suke su ne wasu matasa ne masu zil masu ɗaukan abu da hamasa zai su hukunci su karanta nasoshi ba su fahimta ba ba tare da gaidin na wasu malamai ba sai zai su ɗora su ci gaba a kan shi me misali shi su ne sanda aliyu ɗan abi tune da asali suka kashe sai na usman nau'i ne na khawarij wanda asalin fitinar kuma wanda rurata shine abdullahi bin saba al-yahudi din nan wannan bai gudu shi ruto wannan wutar suka fara cewa usman kaza usman kaza suka zo suka kaza har an yi sulhu ku dauki tarihi sai na usman muna da shi ga yana ba an yi sulhu sun zo su madina da yawansu usman ya gamsar da su da rutaran aka sa har sun juya sun tafi suka ƙara asalin masu son fitina suka ƙara buɗe wani abu suka nemi hayan wani ɗan haya don ya ce su koma garukansu su kuma misar su da zama abin su su report da wajen gwamna na misar kaza da kaza in ji sai na usman kenan to sun tafi kawai shikenan sai wani ya rubuta takarda cikin shedanin cewa ai in sun zo a kakka masu a kakkashe su ne shikenan ji mutum ya yi haka yana ɗin jole su na kaman sai ka ga wancan kaman wake sai suka bi da suka kamo menene sai ga takarda daga usman zuwa gwamnan misar in sun ji a yanka su shi ne sa suka dawo da haka usman ya gamsar da su da karatu sai suka dawo suka zaina usman suka kashe shi a wannan hali na farko da ake ciki bayan sun kashe shi kuma suka zo suka mene suka zo suka sami sai na aliyu suka ce shi ne shugaba ce shi ba zai wannan abu ba suka ce a fata fili kaza kaza sai suka ga yawa ma wajen usman abu ubaida wane ne ka zo suna neman da suna da shugaba saboda sun san sun sa kansu ba za a yi da ba bayan ya amsa din shi ne sun fita aka je aka yi masallaci aka yi aliyu baya to kaji asali inda suka fara so musu khawarij kenan to ba su bayyana da sunansu na khawarijawa ba sai da aka je sulhu da aka yi da sayyidina aliyu da muawiya akan mas'alatu tahkim shine a yakin siffai yakin siffai da aka buga tsakanin rundunar aliyu dan abi talib da muawiya dan abi sufyan bayan an buga an kwara aka ga ana zubar da jini sai aka ce sai yan bangaren mu'awis ka daga qur'ani suna nufin ayi sulhu kenan aliyu ya ce to ai sulhu abu mai kyau ne aje a zauna ayi sulhu din da aka je aka yi sulhun sai sulhun abu musa al-ash'ari dattijo malami shi kuma amr mu'as dattijo malami mai wayan tsiya sai aka yi wayo abin sai ya zama shi aliyu ya wakilin aliyu ya sauke nashi shi abu musa kuma ya tabbatar da nashi ina fatan fahimta shine sai suka ce to ai aliyu yayi sakarci suka Allah kiyaye subhanallahi wannan aliyu babban mutum ne a cikin mu ba a jingina mai kalmar banza kwara ɗaya ba mu a cikin mu ahlus sunna sai suka fara jefan aliyu da su maganganu sai suka ce to ai ba ma wannan ba da aliyu daidai a sa mutane abu musa da amur dan asi sulhu da shi aliyu daidai da ai sulhu da ma'awai da aiko a sulhun shi ma da nashi jama'ar da duk sabon suka yi da wannan sulhun din duka sun zama kafirai ina fatan fahimta sai suka kafurta duka wa'annan sabon to da suka kafurta sai suka fara janyewa suka fara bazewa suna ƙwarwa suka suka komi ɗin wasu jama'a su ma su ne masu imani wace irin hauka ta kai wani abu wai ka kalli sabon manzan Allah ka ce wasu duk kafirai wai kai ne musulmi kai awa a yau rana tsaka suka kafarta aliyu suka kafarta ma'awai suka kafarta amur suka kafarta kowa suka ce ma duwanda bai a kalli ra'ayinsa ba to shi ma kafiri ne duwanda bai kan ra'ayinsa shi ma kafiri ne in ji wannan kawar jawaɗin sannan suka je suka fomin ɗin gari da jama'a suka samu makamai suka shida suka kaza kaza suka ga buge mutane su kwace su wane wasu abubuwa ne ta ɗidi mai yau akan kawar jawaɗin daga nan suka fara kuma development ɗin mene wasu aƙidu nasu daban ina fatan fahimta kaban mas'alatul imama a cikin addinin musulunci imamun am khalifa am labudda an yakuna min quraishin ibtida'an idan khalifa zai zama shugaban musulmi na gaba ɗaya na duniya to in dai naɗa shi za a sai an samu cikin quraishawa wannan shine ittifaqi malaman musulunci saboda annabi ya ce al'immatu min quraish daga cikin qurayshawa ne khawarija tun da sun ga abin ba zai musu dadi ba sun ce dukkan wancan qurayshawan kafare ne sai suka fara cewa to ma wannan aqida ba a yi daidaita ma ko ko bawa ne zai zama khalifa kaga da bid'a ke hafa wata bid'a kenan kun fahimta suka fara wasu maganganu suka fara developing aqidoji nasu daban sai zama sun khuruji kharaju ala imamil haqq abinda malamai suka ce kenan al-khawarij hum alladhina kharaju ala al-imam al-haq wa ala jama'ati al-muslimina so suka yi imami na gaskiya khuruji kuma suka yi al'umma musulmi gaba ɗaya khuruji kyakkyawan misali shine wannan yan boko haram din kyakkyawan misali shine mai yan boko haram dan boko haram idan har ba kai ra'ayin shi ba dama gwamnatocin musulmi gwamnatocin nan duk kafare ne a wajensu da cewa aka yi tsarin da ake gudanar da mulkin najeriya tsari ne na kafirci na'am mu haka muke faɗa tsari ne na kafirci tsarin demokuraɗiyya amma hal man waƙa fil kufuri waƙa kufur alaihi wannan ƙa'ida ce wajen malamai ba duk wanda ya tsinduma shi kafirci kafirci ke hawa kan shi ba ina fatan fahimta so ne ne ke hukunta wannan abubuwan to sun kafarta duka don haka kuma duk wanda bai dauki in ra'ayinsa ba shi ma bai je ya jira jinsa ba shi wani boko haram to wajen shi ma menene shi ma kafiri sai aka to sun kafarta shugabannin sun kafarta dukan musulmin Najeriya gaba da haka yi halassan masa su kashe shugabanni su kashe kuma suwa ne su kashe talakawa da haka zaka samu dan boko haram zai je masallaci ana sallama garba a gama kai jira ku ga musulma kuma di harbe ku a matsayin ya kashe arna ta jama'a wallahi sai an zauna an kantar da mutane aqida an kantar da su musulunci fa sanda su mala albani suke ta kokarin waye da kan mutane wayannan tsinannun malaman duk shiru suka yi wannan tsin sun san abun amma ba mai so bakin jini suka yi shiru sai da abin ya dakwalgwale malam jafar Allah ya kashi da rahama malam albani su kadai muka sun fito suna wannan abun suka fito sukan tare abun gadangadan wani sai dai kuna fesa ce Allah kyauta wayannan yaran mabukata ne yahudawa suka ɗauke ka fito ka faɗa mana to tunda akwai masu sauraron ka a wayar da kansu ina fatan fahimta to kun ga kyakkyawan misali da hawar jawa kenan ina fatan fahimci wannan abu to wanda su ake cewa khawarij to malam ke cewa haka nan waɗanda sai malam ke cewa amma khawarij a wajen malamai musamman abu hamid isra'ili shi baya gan cewa menene su kafare khawarijawa ba kafare bane gaskiya ne da yau malamai ba su kafarta khawarijawa da ana samun tsiraruwa da suke kafarta khawarijawa din amma jumhurul ulama malaman mu na salaf ba sa kafarta khawarijawa wannan yan bid'a ne ina fatan fahimta sai tawilin mene wasu ayoyi suka aje su ba inda ya kamata ba kun san daga cin masifar da ke damu a duniya shine mutane sun ga daukar nasoshin qur'ani ko hadisi ɗarar su je su aje su ba wajen ajewa ba ina fatan fahimta a ɗauke su a kai sojan da ba nan aje su ba to malam sai ke cewa to wannan daga cin matsala to su ma khawarja abu suka kenan sai malam ce wal khawarja laysu bi kuffari khawarja ka gansu ba kafare bane a bisa wannan ida kenan za a iya bin su sallah in ta kama sallah kuma ta yi kenan sai ce wa naqala al mutawalli takfira man yaqulu bi khalqi al qur'ani an shafi al mutawalli ya ruwaito magana daga imamu shafi yana cewa wanda ya ce ƙur'ani halitta Allah ne to shi ma wannan kafiri ne ina fatan fahimta sai malam cewa ƙarar kaffal malam kaffal shi kuma ya ce wa kathiru na min al'ashab da yawa cikin 'yan mazhaba mu ta shafiya yujawwizu iktida abi man yaqul bi khalqil qur'an suna halastar da abi sallah bayan wanda ya ce ƙur'ani halitta ne wa ghairihi min ahli bid'a da kuma waninsa wanda ba dan cikin yan bid'a qala sahibul umda sahibul umda kace hada huwa al madhhab wannan shine mazhabin su amma dai kun ji abin da imamu shafi'i ya faɗa game da waɗannan mutane din Allah sa yan wasu na fayyace da ni hmm? ka kuma ta muna magana kan cewa yan bid'a kala biyu ne akwai man yakfur bi bid'atihi wa man la yakfur bi bid'atihi shine ake fassale mutanen daban-daban sai mun gama za mu bayar insha Allah qala an-nawawi hawa imam nawawi sai ke cewa wa hadha huwa as-sawab wannan magana ita ce gaskiya faqad qala ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala imamu shafi allah ya rahama yana cewa akbalu shahadata ahlal ahwa illa al-khattabiyya ina an san shaidar yan san zuciya yan bid'a sai dai al-khattabiyya nau'i ne na wasu yan bid'a su ma li'annahum yarawna ash-shahadata bizuri limuwafaqihim domin suna ganin halartar yin shaida ta ƙarya ga dan kungiyar su to kaga da akwai kadabi a cikin mu kenan hayin eh in dai mutun na kungiyar ku to za a bashi gaskiya to suna ganin haka su yan kadabi da aka bi an shi shaida sa ba walam yazal as-salaf wal khalaf yarawna salata wara al-mu'tazila yace salaf da khalaf basu gushe ba suna ganin halaccin sallah bayan mu'tazila wa nahawhi da makamantansu wa manaka hatim da yin aure a wajensu wa mawarithatim da kuma gadansu wa jiraisi al-hakami alayhi da kuma gudan da sauran hukuncen kuce a kansu wa ta'awwal al-imam al-hafiz al-faqih Abu Bakar al-Baihaqi imam al-Baihaqi ya tawilin wa gairu da wasunsa min ashabi cikin mutanenmu al-muhaqqiqi da cikin masu tahqiqi imanu qila an shafi ya tawilin wannan abin da aka rubuta da shafi cewa wa gairihi min ulama da wani su cikin malamai min takfiril qa'ib khalqil qur'an na kafurta mutumin da yake fadin cewa qur'ani halitta Allah ne ala annal murada akan cewa muradin abin da ake nufi da wannan magana kufranu ni'ima wato kafurce ne ma Allah madaukakin sarki ake nufi ba kafirci wanda ke fidda mutum daga addinin musulunci ba la kufranul khuruj anil milla ba wai kafircin da ke fidda mutum daga addini ba wa hamalahum ala hadha tawil abin da dauke zuwa ga wannan tawili ma zakartuhu min ijra'il ahkam islami alaihi shine abin da ambata na gudanuwar hukunce-hukuncen addinin musulunci akan su malam imam shafi na imam nawawi nan ya tsaya sai ka duba littafin al-majmu sharh muhaddab juz'i na hudu insha Allah ga yana a sama an aje maku qala shafi shafi yake cewa wa man salla salata min baligin muslimin wanda ya wata sallah cikin balagagu musulmai yuqimus salata wanda ya iya tsayar da sallah ku ji fa yuqimus salata ya iya tsayar da sallah ajza'atu to shi wannan mutumin sallar tayi masa tayi a wajen shi kun gane magana duk balagaggen musulmin da ya tsayar da sallah yuqimus salata yana yana iya tsayar da sallah din kuka ce sallar shi tayi ma'ana yana cika ruku'u ya yi karatun fatiha yana sujuda wani dinansa daidai to sallar shi ta yi sai malin ke cewa amma kuma wa man khalafahu salatuhu wa man khalafahu salatuhu wa in kana gairu mahmud al-hali fi dinihi ay gayatin balaga haka ne ko wanda wa man salla salatan min baligin muslimin yuqimu salata ajzatu wa man khalafahu salatuhum وإن كان غير محمود الحال في دينه أي غاية غاية بلغة يخالف الحمد في الدين وقد صلى أصحاب خلف من لا يحمدون فعاله من السلطان وغيره انتهى كلام الشافعي to malike cewa man khalafahu salatun wanda sallarsa kuma bata yi ba sallarsa ta aje su baya wa in kana gairu mahmudul hal ko da yake ba halin shi ba abin yi ba bane fi dinin shin addinin sa an fahimta ko ai gayatan balaga ayya gayatan balaga kowanne matsayi hau to kenan wani zama wa man kalafahu salatun duk wanda suka aka bi su sallah wa in kana gairu muhammadin hal fi dini koda a cikin addinin sa ba abin ayi ba masa bane ayya gayatan balaga ko da wani hali kai a wajen shedancin sa to khaliful hamd fi dini wanda ya saba abin yabo a cikin addini wa qar sallah ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam khalfa man la yahmaduna fi'alahu ko manzon Allah sabon manzon Allah sun salla bayan waɗanda ba aibawa ayyukansu min as-sultan wa gairi daga cikin shugabanni da wasun su in ta kalamu shafi wannan shine ƙarshen maganar shafi magana a dunkule ina fahimta abin da ke nufi cewa mutumin da ke duk musulmi ne ya iya sallan kabi sallah sallaka tayi mu shi dai sallar shi tayi kenan ba sashen kabi sallaka tayi duk wanda kuma suke sallah aka bi su sallah ko da ma'ana a addinanci an kalli su ba su dabaru ba su da kima to su ma za a ce sallar su ta yi kai ma da ka bi sallar ka ta yi shi ne sai ka bada cewa to a cikin sabon manzan Allah an samu su kargabin sarakun da suke ba abin yabo ne a cikin addininsu ba Allah sa kun fahimta imam malik ne ke ganin cewa ko za mu karanta maganin Allah da malik ce wa qala ibn munzir al-imam bin mudda ke cewa in kufira bi ba in kafara bi bid'ati lam tajuz as-salatu wara'ahu idan wannan dan bid'a ya zama ya kafirta da saboda wannan bid'a tasa to sallar shi bata halasta ba shi tashi bata yi ba wanda ya bi shi ma fa bai ba sai ce wa illa fatajuz wa ghairu aula a sallar shi bata yi ba in kafar bid'ati lam tajid salatu wara'ahu idan ya kafirta da bid'a shi to sallah shi sallah ba shi bai ta halarsa ba ko ba ta yi ban kai wa illa in ko bai kafirta ba bid'a ce kawai fa tajuzu wa ghayruhu aula ya halarsa in ka bi sallah sallah ka tayi amma ka je ke sallah wajen wani da ba shi ba shi bai maka dacewa Allah sa kun fahimta so wannan karatun ba ka dauka cewa aka cewa ke sunna ce ka je ka bi dan bid'a sallah in kun kalli wannan statement da malayi wanda bai kafirta da bid'a ba idan yayin sallah in dai ya iya ta sallar shi tayi kun fahimta to amma idan ka bi shi sallah mai hukuncin sallaka musamman a gari shine sarkin ku sallaka tayi amma sai malai ce yin sallah a bayan wanda ba shi ba ba dan bid'a ba ba kuma mai lalacin addini ba to shi ne fi wannan ittifaqin malamai ne in akwai wani liman wanda yake lafiya lau ba a san shi da wata bida ba ko ɗofa ne misali ko kuma ba a baice wata bida tare da shi ba nan kuma ga liman wanda bai zama ka dole kai sallah a wajen shi ba shi kuma yana fama da wata bida to suka ce can ɗin shi ne zama ka daidai kai sallah nan in ka je ka yi kilafa aula mafi karanci kenan ka saba abin da yake daidai sai ka je wajen wanda bai da bida ɗin misali halin da muke ciki ina fatan fahimta sai ka ga wani yana maulidi misali ko yana kircar bi ko yana wasu abubuwa haka ga wancan shi kuma baya wannan bidiyoyi din ka je kai sallah can wajen ba za ka yi ba saboda mene saboda na farko a babin amr bil ma'ruf ka a tara taron masu bid'a dai kenan ko na biyu kuma an fi so kai sallah wajen mutum da yake mahmudul hal salimun min al bid'a Allah sa kun fahimci wannan abu Allah sa mu dace to malam sai ke cewa qala al imam al muhaqqiq abu hamid muhammad abu muhammad ibn hazm rahimahullahu ta'ala babban malamin nan mai taqiqi abu muhammad ibn hazm yake cewa ma na'lamu adam min sahabati ba mu san mutum ɗaya ba cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama imtana'a min salati khalf al muhtar wanda yake yin sallah bayan muhtar as-saqafi wannan muhtar as-saqafi wani shi ma shedani ne shi ma ba khawariji ne ina fatan fahimta shedani ne ba khawariji dan banu saqif ne da shi da hajjaj bin yusuf duk kabila ɗaya suka fito shi yasa da aka kawana na asma'u kan dan ta abla dan zubair hajjaj yace ta zo tace ba ta zo ba yazo da kanshi wajenta ta gabga mai magana ma a lokacin ina fatan fahimta zo wajen shi yake yace mata ke in baka ya mata bakan magana kai sa hajjaj an yi tsaya mala shine tace ai ba mamakin ka fara ka dama annabi ya ga mana za a samu a cikin banu saqif akwai dan ta'adda mai kakkashe mutane sannan kuma akwai dan mai fi saqiba mubirin wane ne yadda fadu su fata ce to dai wancan din shine muktar din kai kuma kai ne nabin da annabi ya mu labari kenan an banta muku dukkan su yan ta'adda to sai ce salaf sahabbai ba su goje ba suna sallah a ba muktar din sai ce wa ubaidillah ibn ziyad da ubaidillah dan ziyad na ba ku labarin shi kwanaki shi ma dan ta'adda ne ya kashe sabai a madina wal hajjaj da hajjaj wala fasik absaq min haula'i ibn hadar ce babu fasikanci ne ko idan zama fasikai wa qad qala allah ta'ala kuma allah ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku taimaki juna akan yi wa allah da'a da tsoron allah wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan kar ku taimaki juna akan zunubi da kuma sa da zalunci sai ce wala barra abarra min salati babu biyya da tafi ba wata biyya da tafi biyya yin sallah wa jam'iha fil masajidin jam'i cikin masallaci yace ba wata biyya da ke gaba wannan abu to in liman ya zo ce qad qamatus salatu wannan ya zama zai sallah a jami'i din saboda yana biyya to ba daidai ba sai a taya shi akan wannan alkhairin da ya zo da shi kun fahimta to dan Allah dan mun ce ba za mu yana in rapid ɗan faila ɗin salami laifi su ce suke sallama ba dole bace kunnatin wazin dan ma'azu wani dan ma'azu ne dan kebbi state ne yake cewa sallah aikin banza kuna ta wahala kai kuna ta kwankwashi yace to ko ko ka huda ƙasa da goshinka saboda sallah sai sun ga dama ka shiga aljanna haka yake cewa dan ma'az muna da kasakan su da gasu nan a youtube ko youtube ka duba gashi nan na mutu sunan shi wani tsohon sa shi to aljanna ko in dai in dai ka ce in dai ka in ka dai ka bi mu sai ka shiga ko ba ka so ko me kai ko ko ko ka daina sallah ko ka daina kaza da kaza ina fatan fahimta to amma cewa ake su wa'annan ba irin wa'annan bane fa za mu zo bayani kada wani ya ɗauka wa'annan 'yan bida kawai sai ce to in haka ne me yasa ba abin wa'annan sallah a akwai bambanci fa tun farko mun ce ku a babin amru bil ma'ruf ba za a kaffara sawabul mubtadi'a ba shi ma din da aka ce ya halasta aka ce in mene in ba da ka je kai sallah wajen da wanda ba sa bid'a to mutane sai su cire wannan ka'idodi da malam suka sa malamai suka sa sai a faɗi wancan kawai shikenan sannan mutum da mun ji cewa kala-kala ne wanda mu zo mu kajin su cewa wasu bidas ta kai kafirci dan Allah mutumin da ya ce ka a karanta Qur'ani ka ai kaza ko ya ce za su taka wuyan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda in yasi har yanzu shi ma sai da abi shi sallah ne kun mun ci abu to ibn azan ke cewa dai ba wata biyayya da tafi biyayya yin sallah a cikin jam'i faman da'a ilaiha duk wanda ya kira zuwa ga ai sallah a jam'i a masallaci fafardun ijabatu yace dole amsa masa wa aunuhu alal birr wa taqwa a taimake shi akan da'a ga Allah da tsoron Allah alladhi da'a ilaihima wanda ya kira zuwa gare su wala ithma ba'ad ba'dal kufri babu zunubi bayan kafirci afamu min ta'dilis salawati fil masajidi wanda yafi girma zunubi fiye da hadayin sallah a masallatai kun ji sai gwamnati irfa kun ji abin da kuka yi fa gwamnoni na najeriya da kuka hana ai sallah a masallatai su duje ne su wane ne alfa afallahu anhum Allah ya fi masu amma wallahi kun yi ka tobara malaman suka ba ku bato za ku yi haka sun zalunce ku wallahi da ku da malaman kun zalunce ku juna amma su suka buɗe muku wannan kafar cewa an ce in an ci tafarnuwa an ce mu ci zauna a gida to tafarnuwa mutane suka ci za ce zauna a gida kawai muka ji malamai suna ta ɗirkani a wani lokaci ɗin sallah goma sha biyu juma'a goma sha biyu ba a yi ta a masallaci ba fa kamsu salawati ma ba kamsu salawati ma bai halitta ma ba a talata ba amma na sai inda wa'in da malaka cika kwaso nan tarkatar ka suka mutane wa ai shikenan gwamnati tana da ikon ta hana sallah ba wata gwamnati a duniya ta musulunci ta hana sallah amma sun je sun ɗauko wasu abubuwa na tarihi da ya faru sun zo sun haɗa a wajen da bayan da dace ba ai an yi annoba a zamanin manzan zamanin sabon manzan Allah ko da aka nawa amurbin asiyar mu dauke am amwas wanda ita ce annoba ta kashe mutane a garin sham ina fatan fahimta sabai da sun mutu da kaga hannunka ya fara bororo sai ka fara wasiya kawai har a wani lokacin ba a daina sallah ba a masallatai ina fatan fahimta amma mu je a taris ka ɗauko a bagadaza ina ne ai lokacin da masallatai aka daina ka je kanta tarihin har lokacin yanayi ne ya hukunta cewa waɗannan sun ɗebo an tafi makabarta mutane wannan sun tafi asibiti yanayi ya hukunta cewa ba a samu dama yin sallah ba amma ba ƙarar ne hukumi ba ba ƙarar ne na hukuma ce a daina sallah ba kuma shi wannan ɗin cuta ce ƙarga ta ana gani amma wannan fa mutane ba mu gani a ƙasa ba hasali ma dai ga mana lafiya lau alhamdulillah har yau kuma a yadda aka ce inda malaman sun yi tunani tsakaninsu da Allah cewa aka yi idan mutum ɗari suka kamu da korona, mu ɗauka a lissafin da aka yi mana ba in mutum ɗari sun kamu da korona, cewa to amma a ciki mutum uku ne akwai possibility za su iya rasuwa sakamakon korona. shi ma aka ce akwai possibility amma sa iya wasu ɗarin gaba ɗaya su gama ba wanda ya rasu ko ba ka suka faɗa ba ne kafa kuma ta wannan tarihi ba ku ringa ajiwa da kyau jama'a haka suka ce aka ce kuma a cikinsu 75% za su yi ma ba su ma sun yi ta ba to akan wannan sai a hana sallar juma'a da sallah a masallatai haba malamai ji tsoron allah mala to kuma ta zama ƙarya duk mun sun shiru sun yi shiru ba zo sun ce jama'a ku yafe mana ba ina fatan fanci wannan abu ai babban zunubi ne babban bala'i ne a ce hana mutane fita su sallah a masallaci kun ji abin da ibn hazm yake cewa babu biyayya irin zuwa a ce ka kira mutane zuwa a yi sallah a masallaci a jam'i ya ce babu ya ce duk wanda ya kira mutane ga wannan halin to dole amsa mashi kuma a taimake shi akan haka ɗin to babu kuma zunubi bayan kafirci da ya fi girma irin ta'adilul masajid wa hannan masallatai masu sallah zai sallah a cikin shi ya zo nan sarakunan na saudiya za su yi da allah ubangiji kenan aikin hajji biyu babu rana ɗaya ko haka kun kuma an zo an cewa zo a ci gaba da yi kaga abin ya zama wasan kwallo kenan kuma a lokacin da ba fa an ce koronin ta kare ba ne hasali ma an ce wanda suka zo yanzu korononi din don koronin ta zama kala-kala ayin koronar delta ko sai wace kuma aka yi ma yanzu a ce wace ce ake yi ma yanzu akwai koronar sun sa mata wani suna ita ma ba fa an daina korononin nan ba ne jama'a suna nan ana ci gaba da wannan korononi din eh to in a wancan in gaskiya ne cewa can ya kamata a rufe masallatai wannan ma ya kamata a rufe in nan bai kamata ba to can ma bai kamata ba dole kun yi ƙarya guda ɗaya dole hukunci ɗaya ƙarya ne ina fatan fahimta za an buɗe umara an buɗe ko'ina an ce a ci gaba da masallatai kun koron tana nan abinta shi sa muka ce tun farko da malaman sun tsaya sun natsu da kyau sai su kira 'yan boko da likitoci ku zo kuma na wace ce korona nan tukuna zo ku gaya mana ita e corona ga ta ga take gashi gashi gashi to wannan ba kuma bane zazzabin malaria ne kawai shi ke mara ce kawai shi na a ci gaba da sallah a sha tafarno akan tafalaki da nasi to shi kenan malam eh to ita in cutar ta kai ta har masallaci mutane sallah wallahi da kansa ba su je sallah ba kuma idan mutum ya ga bala'i ba wajen Allah yake komawa ba to kuma sai a ce ka nisa da Allah kuma ka ku je masallaci ku karatu ma sai aka ce kai da mata kama ku dinga samun social mene me sunan shi ba social distance ko kai da mata ka samu social distance kai da 'ya'yanka a gidan kama fa kan ka fito ko ba baka abin da zaka ci ba kai kuma an sa dokar baka da koda ta ɗaya a gida amma dai maintain social distance kuma ka je ka so me yake da suna abinda ake yake hannu ɗin nan sanitizer eh sanitizer kan da minti goma sha biyar aka ce ko da sakonni ne a duk yan mintuna dai ka sa ka kan wanke saboda ta hannu take zuwa ta corona ɗin duk da gaskiya ta ko ina sai ta hannu ina ba ta fahimta wallahi duru ɗai ne jama'a abinda muke kira malamai wallahi su tsoron Allah duk sanda za su yi magana akan addini sun ga jin tsoron Allah kuna wakilta Allah ne mutane su bauta Allah da magana ku kai yanzu idan gwamnonin da gaske sun dogara maganganunku ne ba san zuciyarsu ba ne to la ta hamilun na auzarakun wa auzaran auzarakun wa auzaran ma auzarihim ya kun ɗauki zirbinsu domin duk wanda kai wa fatawa ta ƙarya ya gina a kanta shi bai da laifi kake da laifi kusan da wannan magana sai ka ba mutum muguwar fatawa sai hau kanta ya gini a kanta to laifin naka ne ba nashi ba da haka malamai ku ce akwai ya zo a sunna ya zo a dinin ku shirya a tambayar da ku ba Allah mara in ba ka to ku maza ku istighfari ku ga mutane kuma na hukuncin ƙarya ne dan kan wani abun wani sake makalewa da wannan abun Allah shi kyauta ko muna godiya da Allah da tona corona asiri kowa ya gane shegantaka ce kawai to malam sai yake cewa kun ji ce wala isma ba'dal kufri asamu min ta'il salawati fil masajid babu zunubi bayan kafirci da ya fi a ce an hana mutane ya salla a cikin masallaci fa haramun alaina an nu'ina ala zalika ibn hazm ce haram ne akan mu mu taimaki duk wanda ya ce a daina salla a masallaci din ko da wannan wayo zai ko da surutu ne haramun ne mu taimake shi akan haka to kuma malamai kun ji wa kadhalika siyam haka nan duk wanda ya kira zuwa ga azumi wal hajj da aikin hajji wal jihadi da zuwa jihadi min man amila sha min zalika amilnahu ma'ahu duk wanda ya wani abu daga cikin wa'annan abu da kan lissafa sai mu tare mu aikin da da shi wa man da ana ila ithmin duk wanda ya kira mu zuwa ga abin da muka san wannan abin saban Allah ne lam nujibuhu yace ba za mu amsa masa ba walan na'hu alaihi walan nu'inhu alaihi ba za mu taimake shi akan shi ba wa kullu hadha qawlu abi hanifa ibna zace wannan dukkan su maganu ne abu hanifa wa shafi da imamu shafi wa abi sulaimana da abu sulaiman ya ce ya ani dawudu zahiri ya nufin malamin shi kenan dawudu zahiri rahimahumullahu ta'ala allah ji kansu da rahama in ta haka lambin hazmi rahimahullahu ta'ala wannan shine karshen magana ibn hazm Allah ji kanshi da rahama an fanci abin ko to tun da ana nan lokaci ya kure insha Allah ta'ala dole nan zamu ja burki ana ganin wannan bahasin watakila ya kamata ba ba a zo a photocopy ko mutane sai su mallaka don kasan gaje ana tafiya haka nan kawai Allah samu dace abin ka faɗa daidai Allah kawo mu lada laifukan kuma da kurakuranmu Allah ka yafe mana Allah ka yi mawa kyakkyawa cika ka samu gama lafiya malam albani Allah ka ji kanshi da rahama ka ƙara albarka cikin dukkan abin da ya dabari na iyalansa da da'awa da makaranta da duka abuwa Allah ka jagorance mu abin da kake so kai da shi ya Allah Allah ka biya bukatunmu na duniya da kiyama Allah wannan ƙasa ta mu ka ba mu zama lafiya waɗanda suke ganin ba sai an zauna lafiya ba rashin zama lafiya shine kasuwarsu Allah ka san su ba mu san su ba kai ke da ƙarfin da ya fi nasu Allah ka mana maganin su Allah ka kunyata su ka kunyata ka kaskantar da su ka kawo zaman lafiya a ƙasar Allah ka ɗauka addinin kaskantar da kafirci ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا خافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله